والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أدرسي نقوم الشابقوي أتكل لتافين كتاب التوحيد لقوانا مسلاتنا الأفات cikin garin Gombe muna fatan Allah mana taufiki darasi na 17 sannan kuma babi na 17 babu shafa'a babi na ceto za mu yi magana kan ceto ne idan ba a manta ba a tattaunawa na jiya mun tattauna game da fadin Allah madaukin sarki hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wa huwa as-sami'ul alim ay wa huwa al-aliyul kabir ko mun yi magana mala'iku duk da kusancinsu da ubangiji duk da yadda ba sa saba wa Allah kullun suna cikin ibada ne da bauta amma suna razane game da al'amarin Ubangiji ayoyin Allah saƙon Allah baya lokacin da suka ji shi suna rudewa saboda girman Ubangiji da girman saƙonsa subhanahu wa ta'ala muka ga mala'ika jibril da shi za a ba wa saƙon shi ma sai ya rude to da girman saƙon ubangiji wanda yake nuna cewa ko su bai kai ka je ka kama su kana bauta musu kana kiransu wajen yayewan bala'i ko wani damuwa balle ka dawo mala'ika annabawa balle kuma wasu malamai da salihan bayi balle kuma wanda shi bai san Allah ba ma boka da zai je shi wani lungu ya zauna cikin ƙazanta ta muka yi wannan to yau malam sai ya kawo mana babi na ceto din karka ji an yi maganan mala'ika duk girmansa ga yadda muka faɗi hali jiya annabawan Allah subhanahu wata'ala masu girma ba za ka roƙe su ba ko karka ɗauki wannan kuma a'a shi yake nuna ranar tashin alkiyama babu ceto a'a mala'ikun za su yi ceto annabawan Allah za su yi ceto mutane na gari na kwarai za su yi ceto ‘ya'yanka sa iya yin ceto abokinka ya iya yin ceto malaminka ya iya cetonka kai ma ka iya cetonsa amma da sharuɗa da ƙa'idodi to shi ne abin da za mu karanta yau babu shafa'a babi na ceto babi na ceto za mu yi magana kan ceto malam sai buɗe mana aya da fadin Allah madaukin sarki sannan ya kawo babi don ya nuna mana babu wani gunki da zai ceto duk girman mutum da ɗaukakansa ba zai ceto ba sai an cika sharaɗi wanda za a ceton sai yana da ya cika sharaɗi da wanda zai ceton sai ya cika sharaɗi wanda su ne za mu gani a nan zan iya faɗansu a gurguje na farko babban sharaɗi na ceto na farko shine musulunci da tauhidi wannan shine na farko ya zama na wanda zai ceton musulmi ne kuma mai aƙida mai tauhidi baya shirka wanda za a ceton shi ma musulmi ne mai aƙida baya shirka duk wanda ya taba sharadin ko wanda zai ceton ko wanda za a ceta wallahi ba za a yi ceto ba Allah ba zai baka dama ba haka Allah ya faɗa kai yau kan ya abun ne haka an rage kuma yau sai ya zama musulmi mai tauhidi mala'iku sun cika ko ba su cika ba mala'iku sun cika annabawan Allah ba sun cika salihan bayi sun cika to sai a dawo kai da za a ce ta kai ma musulmi ne mai tauhidi kai ma musulmi ne mai tauhidi ko ba shi bane in kai musulmi ne ka cika in kana shirka in kana shirka kana zuwa gurin boka kana daura guru da laya kana ga wani zai taimake ka kana ga ba wanda zai cece ka wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu dan kai musulmi ne kana da tauhidi wanda za a ce ta musulmi ne yana da tauhidi ba fi shekin nuna kawai kowa zai abin da ya ga dama ba wallahi tallahi ko annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dade na ubangiji ba zai ce to sai Allah ce je kai sai Allah ya masa umarni sai an mar izini kuma ba zai ce ta ba sai an nuna mar wanda zai ce ta wannan shine sharadi sai an ce ceci wane da wane da wane mun yadda ka ceci su wane sai an baka izini sai an bawa annabi pass salawatullahi wasalamu alaihi da screening sheet wanda aka yi nominating din wanda za a ce ta zai bi ga wane eh tafi ga wane tafi ba gadin kansa zai ba sharadi na ƙarshe bayan an yi izini sai an yadda sai an yadda da kai da zaka yi ceto an yadda da wanda zai ceto su ne waɗannan sharuɗan da na faɗa guda uku su za mu yi ta gani za mu yi ta maimaita su aya ta farko Allah ya ce wa annabi wa an dirbihi ka je ka yi wa'azi da ƙur'ani Allah dai ne ya khafuna suwa za ka yi wa'azi waɗanda suke tsoron an yi sharu ila rabbihim suna jin tsoron ranar tashin alkiyama duk musulmi na gari bawan Allah na gari da baya shirka yana tsoron me zai faru ranar tashin alkiyama wayannan ka je ka musu wa'azi domin ko sun san ranar tashin alkiyama laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a koma bayan Allah babu wani wanda zai jibinci lamarin su kuma babu wanda zai cece su sun sani shi sa suke razana suna ga ko sun cika sharadin a cece su to Allah zai yi izinin ga wanda zai cece su suna cikin wannan tashin hankali suna ganin koda an yadda da wani wanda zai cece su shin za a nuna su a ce su ma a cece su la ilaha illallah wannan shine tashin hankali in danka ya cika sharɗi ya yi ceto to Allah zai ce a cece ka in kai ka cika sharaɗin ka ceci mutane kana cikin wanda Allah zai ce ceci wani da wani da wani to mumini yana cikin wannan tashin hankali ranar da Allah zai tashe su wa an dirbihi ka yi wa'azi da ƙur'ani alladhi ne khafu na waɗanda suke razane an yusharu ila rabbihim ranar da za a tashe su gaban ubangijinsu laisa lahum ba su da kowa min dunihi sai Allah shi kadai waliyun wani waliyi da zai jibinci lamarinsu ba su da shi wala shafi'un ba su da wani wanda zai cece su in ba Allahn ba mana in ba an cika wancan sharuɗan da Ubangiji ya saba ba za a yi ba wata aya take ce mana qul lillahi shafa'atu jami'a annabi ka gaya musu duk wani ceto ma a wajen Allah yake duk wani ceto da ka sani a hannun Allah yake baya hannun kowa qul lillahi shafa'atu jami'a sai Allah ya ƙara cewa lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'una domin ko mulkin sama da ƙasa ainihin Allah ne wa yake da mulkin sama wa yake da mulkin ƙasa abinda muke na waye in kwa nasa ne to lillahi shafa'atu jami'a ran kiyama a yanzu ba lokacin kiyama ba komai nasa ne ina kuma lokacin da muka koma gare shi akwai wanda abinda ba nasa ba an gane karatun nan in dai Allah shi ne mamallakin sama mamallakin ƙasa ya zubo ku a duniya ya ba ku gwamna ya ba ku sarki ya ba ku shugaban ƙasa ya saka dagaci ya saka hakimi ya sa kaza ya ce wa'annan suke kula da wasu abubuwa amma duk da suna kula rana tsaka sai Allah ya kashe wancan sarkin ya kashe wancan gwamnan ya kashe wancan shugaban ƙasan ya kwace mulkin wancan ya kace shi yake abin da ya ga dama a ɗan gurin da ya saka kun ina lokacin da babu rawani kuma gaba ɗaya in a yanzu komai na Allah ne ka sani ya dan tsakura wasu yace su kula ina lokacin da yace duka ya kwace kuma a yanzu ba wanda zai iya ceton ka ba wanda zai iya cire maka talauci ba wanda zai iya saka maka rashin lafiya ba wanda zai baka lafiya a yanzu da yace ya yadda wani sarki ne wani gwamna ne wani kaza ne wani kaza a yanzu to a lokacin da kuma aka ce babu wa'annan fa ba sarkin ba gwamnan ba annabi ku gane wannan abu babu annabi ba mala'ika ku ga dai aya ɗaya aka saukar duk mala'iku sun zube ina ranar da za a yi busa kuma mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah mu tausaya wa kawunanmu mu kusanci ubangiji qul lillahi shafa'atu jami'a duk ceto na Allah ne Allah ka sa muna cikin waɗanda za a ceta aya ta gaba man zallati yashfa'u indahu illa bi iznihi ka gaya min wanda zai ceto a wajen Allah ba da izinin Allah ba ka fassara ayan da haka ya fito ko bai fito ba izini man zallati waye isa yashfa'u yayi ceto indahu a gurin Allah illa bi izni ba da izinin Allah ba ma'ana dai abin da ke nufi babu wanda zai ceto a wajen Allah sai da izinin Allah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal duk girman annabi mala'ika wallahi ba zai ba sai da izinin Allah duk girman annabi wallahi ba zai ceto ba sai da izinin Allah illa bi idnihi shi sa dukkan mu har yara kanana kowa ya san hadisin ceto babba ko ranar da za a tashi rana tana dukan kwakwalen mutane mutane suna cikin azaba dan wuta yana ga a sashi a wuta yafi masa alheri da wannan tsayuwan da ake na tashin kiyama wallahi yana ga wutansa tafi masa alheri duka a tashi a tafi gurin annabi adam a ce ka cece mu daga wannan halin zai iya a bani amsa mana annabi adam zai iya ba zai iya ba ya ce ya yi sabo guda ɗaya Allah ba zai saurare shi ba sabo dai ba sabo dai nan fa an gafa fata masa an yafe masa fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi an karbi tuban annabi adam summa istabahu rabbuhu fataba alaihi Allah ya karbi tuban sa qala rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin suka yi wannan addu'a wannan sune kalimat din Allah fa ya yafe masa amma ba zai iya ceton ba ba zai iya ba a jegun annabi Musa ya ce wala ba zan iya ba wasu suna fada na zo raba fada ɗaya ya yi taurin kai na naushe shi don kare wancan ya mutu ina tsoro kuma Allah fa ya yafe masa annabi Allah Ibrahim a je gurinsa ya ce an zo za a kwace min mata maimakon na ce mata ta ce na ce ‘yar uwa ta ce kuma gaskiya yake ya ce wannan karkata da nai ina tsoro kuma an karba annabi isa ya ce ni da ake bauta min ma shi ya ce a bauta masa amma yana tsoro har a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai ce ku zo mu ji ni zan muku in yaje cewa zai na cece su ba yana gaban Allah zubewa zai annabi sallallahu alaihi wasallam kasa zai zuba yayi kalman da bai taba yin ta tun da Allah ya halicce shi bai taba kalman nan ba bai santa ba Allah zai ba shi daman ya yi wa'in kalmomi ɗin. Hadisin Allah cewa zai ɗaga kanka, kenan yana ƙasa kenan. Ɗaga kanka ka tambaya za mu baka roƙi za mu maka nemi ceton za mu karɓi cetonka. Nan ne fa za a yadda ɗan wuta ya tafi wuta ɗan aljanna ta fita ba fa ceton kowa ya tafi aljanna ba ne fa. Wannan ba ku ga masifar da za a yi da bala'i da tashin hankali duk annaba wannan sai an zaga kansu. so da kai mahaukaci ne ka zo ka duba wani mutum ka ce wai ran kiyama in kana ɗariƙansa ran kiyama zai cece ka zai zo da aljihu mai riga dubu saba'in zai saka mutane muhammadu bakari wane ne mai kaza zai yi kaza zai wuce ya kai ku aljanna ya dawo yadda motar ɗiban marasa lafiya ta road safety in an yi accident ta ɗebo innan ta je asibiti ta ajiye ta dawo ta ɗebo su ta ajiye ita in ta saka jiniya ba a tsare ta haka shi ma zai ɗauke ku aljihu ba a tsare shi jiniyansa kai mahaukacin ina ne da za ka yi da wannan ko kana kasuwa wai kana da wani boka ba ka da lafiya in ba boka ya faɗi asibitin da zaka je ba zaka je ba riga fa wasu wallahi riga wasu har rigan da za su sai an ce musu kala kaza wannan satin zaka sa annabawan Allah masu girman nan kuga ba za su iya mana wasu ceton ba dukkan mu mun yarda annabi Adam ba zai iya mana ceto babban babban ceto ba annabi Musa ba zai iya ba annabi Ibrahim ba zai iya ba annabi Isa ba zai iya ba annabi Nuh ba zai iya ba annabi Shu'aib ba zai iya ba annabi Shut ba zai iya ba dukkan annabawan nan ba wanda zai iya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da conditions da sai an ji jiki ka zo kana rudan kanka zaka koma ka rike Qur'ani ba ka koma makaranta ka je ka bi Allah ka koyi ya Allah yake ka sanya Allah yake ka zama kana bauta masa qul lillahi shafa'atu jami'a man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi sai wani waje Allah ya tambaye mu malam ya kawo wannan ayan wa kan min malakin fis samawati da yawa daga mala'iku shine malakin mala'iku a sama ku ji fa me Allah ya faɗa wannan fa Allah ne yake faɗa ba tafsiri muke ba in mun fassara muka gundarin kadai ya ishe ka kasan akwai akwai tashin hankali wa kan min malakin da yawa daga cikin mala'iku fis samawati a sama la tughni shafa'atuhum shay'an ceton mala'ikun nan ba abin da zai amfana da kai saboda su kun san sun cika sharɗin su yi ceto don Allah bai ce a cece ka ba za a cece ba zai maka amfani ba in baka bi Allah ba in ka zo mushriki illa min ba'di ayya adana Allah sai bayan Allah ya musu izini wannan ayan take nuna cewa mala'iku za su yi ceto amma bayan an yi izini liman yasha'u izinin kuma ga wanda Allah ya ga dama wa yarda ya yadda da shi kun ga mala'iku dai sun mala'iku dai Allah ya yadda da su ba sa shirka musulmai ne Allah zai musu izinin su yi ceto amma ya nuna wanda yake so sai ya ce ya yadda da shi saboda ya yadda baka shirka baka kaza baka kaza wani waje Allah yake cewa qul lil ladina za'amtum min dunillah ku je ku kira waɗanda kuke rayawa za su cece ku koma bayan Allah ranar tashin alkiyama inda duk annabawan nan zamu bi su ba za su iya ba waye kuma yanzu kake gani Allah ce to je ka kira shi ka kira wanda kake ga zaka daura hotonsa a wuya ka daura hotonsa a riga kai riga mai su mai rubutunsa ka je gidanka kamar na hotunansa kofar shiga gidanka kamar na hotunansa mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto ko fastocin siyasan nan da wasu zaka samu har ɗakin su zai su mammanna ka yi mai sunansa enlargement ɗin nan hoto enlargement ko na matarka na waye ka je kamar na kana ba abu mala'iku a gidan kana kore su balle 'yan siyasa balle ka je ka ɗauko wani shehi kana ganin hotonsa hotonsa kada ya isa gidanka ya albarka ka zama mushriki wani kuma ya daura hotunan su a ciki wani kwanon sa kwanon cin abinci kamar na hoton wani shehi kamar na hoto ka zama mushriki kamar na sunan Allah mana kamar na sunan Allah in ka san zaka kiyaye ka'idodin sunan Allah annabi zoben annabi sallallahu alaihi wasallam an ce akwai sunan akwai rubutu da ce akwai maganganu akai in zai shiga ban daki zai cire shi yana kare ƙa'idodinsa to ka sa sunan Allah mana da can baya duk abin da ake kenan to so da haka wa kan min malakin fi sama la tughni shawatu illa an bada ayatan aw sha'a wa yarda nan waje Allah ke ce kullu allazina za'amtum min dunillah ku kira wanda kuke rayawa ko ma bayan Allah din za su muku ceto to bari in gaya muku inji Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba za su basu mallaki mithqala gurgudan kwayar zarra basu mallake ta a sama a kasa ba wa malahum fihi ma min shirkin wa malahum minhum min zahir ba su da wani kini sannan ba su da wani wanda zai taimake su kuma ba za su taimake ku ba ولا تنفع الشفاعة قالهم يمشي شركا أي لا يملكون لا يملكون انفرادا ولا مشاركا ba za su mallaki ba su mallaki wani abu da za su yi musharaka na ubangiji su taimaki ubangiji su shigo mulkin ubangiji ba za su iya ba ba su kuma da zahir Allah ya kore duk wasu gumaka da za su an yakunu mu'inatan wa zahir wal mu'in sai Allah ya kushe ba za su taimake ku ba ba wani shehi da zai iya taimakon ka ba wani gunki da zai taimake ka sai Allah yake cewa wala tanfa'u shafa'atu ba wani ceto da zai amfani indahu a wajen Allah illa liman adina lahu sai ga wanda aka masa izini sai an maka izini to kar ku ga muna kore ceto ceto ya kasu kashi uku akwai ceton da an tabbatar da shi shine wanda na faɗa mai shar mai shar mai ka'idodi din nan mai ka'idodi guda hudu ko na farko mutum ya zama musulmi baya shirka na biyu Allah ya maka izini na uku a yi izinin wanda za a ceta na hudu a yadda da kai a yadda da wanda za a ceta su ne sharuda wannan ceton mun yadda da shi akwai shi kuma za a yi shi za a yi wannan ceto din ceto na biyu shi ne ceton da aka kore wanda ba wanda ya isa yi shi wallahi shi ne wanda zai ceton ya zama ba musulmi ba ko mushiriki ko kuma wanda za a ceton ya zama ba musulmi ba ko mushiriki in wanda za a ceta ba musulmi ba ne ko mushiriki ba za a yi ba to muƙaddara musulmi ne mai tauhidi wannan ma musulmi mai tauhidi amma Allah bai izini ba za a yi ceto kai da izini bai yadda da kai ba za a yi ba za a yi ba bai yadda da wanda zai ceto ba wannan shine korarren ceto sai kuma ceto na uku ceto na uku shi kuma wannan a duniya ne a duniya ne wanda wannan zai iya cetonka wannan zai iya cetonka wannan zai iya cetonka a wani abu da ka fada ciki ya cece ka za ka iya neman aiki ba za a ɗauke ka ba ni na jinan cece ka na ce a ɗauke ka a ɗauke ni saboda girma na to shi ma wannan ceton yana da sharuɗa guda hudu na farko ya zama wanda zai za ka nemi ceton a wajensa ko taimako a wajensa yana raye mun faɗi wannan na biyu ya zama yana da me yana wajen na uku ya zama yana da ikon yi na hudu ya zama shi ɗin sababi ne na haka ne ko da na iko ya zama shi sababi ne sai ya zama sababin da zai iya zai iya aikin da wanda zai taimake ka ya zama yana da wannan wannan ceto kuma da muka faɗa na hudu akwai lada a cikinsa da yawa yana da lada duk sanda kaga mutumin da ya cancanci a ɗauke shi a aiki ba zai iya ba kaje kasa aka ɗauke shi Allah zai baka lada shi yasa annabi yake cewa ishfa'u tu'jaru ku taimaka wa mutane abin da ba za su iya ba sai kun taimake su Allah zai baku lada in kuma ka je ka taimaki mutum a gurin da ka san barna zai yi ka sa ka ɗauke shi a police aikin police kuma ka san ɓarawo ne a unguwanku ba shi da mutunci to duk abin da ya na barna tare za a rubuta muku haka idan ka yi ceto a ranar zaɓe ka je ka dangwala wa mutumin da ka san azzalumi ne macuci har ya ci zaɓe da ƙuri'arka wallahi duk kashare da ya yi wallahi tare ko kashi wallahi duk sata da ya yi wallahi tare kuka yi duk karuwa da ya ce maka wallahi da kai aka taimaki karuwa din nan duk jinin da aka zubar da kai aka yi duk hanya da aka yi aka saci kuɗi na rashin mutunci wallahi da akwai zunubi a kanka kai ceto mummunan ceto man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha in kai ceto mai kyau aka yi aikin kware kana da lada in kai ceto mara kyau aka yi zunubi kana da zunubi har yara marasa ƙarfi gida marasa ƙarfi ka je ka ceci gidan ka biya musu kudin makaranta su yi ta yin karatu Allah ya tserar da su su zama mutane wallahi kana kana walwalanka ana rubuta maka lada yaron yayi medicine ya gama yaron yayi engineering ya gama yaron da rabonka aka sa marayu da ake ta maganar taimakon marayu din nan da kai aka saka asusun marayu aka ceci wasu suka fita daga daga halin da suke ciki suka zama mutane wallahi kana cikin gidanka ubangiji zai sa Allah ya kare ƴaƴanka ba za su shiga ba za su shiga cikin halin kakani kai ba kai ma Allah zai taimake ka shine ceto mai kyau wannan sune ceto kashi na uku malam ya kawo mana maganan Abul Abbas Ibn Taymiya yake cewa qala Abul Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiya yake cewa da ya kawo waɗannan ayoyi din kenan sai Ibn Taymiya yake cewa nafallahu amma siwahu kullama ya ta'allaku bihil mushrikun Allah ya kore duk wani abu da ke koma bayan Allah duk abin da mushrikai suka rike ko bayan Allah Allah ya kore yana ba zai amfani ba wannan mushrikai fa har musulmai musulmin da yake daura guru yake daura laya yake daura kaza yake shirka ceto ba zai masa amfani ba fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun Allah ya kore babu mulki ga waninsa ba wanda yake da mulki au qismun minhu ko kuma wani kaso na mulki qistun minhu kenan ko au yakuna aunan lillah Allah ya kore ba wani wanda zai iya taimakon Allah walam yabqa tunda duk Allah ya kore wannan ba abin da ya saura illa shafa'a sai dai a ce mutum zai iya ceto wa wani fa bayyana sai Allah ya bayyana anna halatan fa ceton ba zai amfani ba illa liman adina lahu rabb sai ga wanda Allah ya masa izini kama qala ta'ala kama yadda Allah ya fara wala yashfauna illa liman irtada babu wanda zai ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ko kuma ga wanda aka yarda da shi fa hadhihi shafa'atu wannan ceton allati yadhunnuha al-mushrikuna wanda mushrikai suke tsammanin za a iyanta hiya manfiyatun yawmal qiyama ita ce wanda Allah ya kore ranar tashin alkiyama ceton da ba izini ceton da ba a yadda ba ita ce aka kore ranar tashin alkiyama abu da wannan nan kama nafaha alquran kaman yadda qur'ani ya kore ta ya kore ta yace ba za a yi ta ba wa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti Allah ya bamu labari cewa annabi ma zai zo fa yasjudu li rabbih ya yi sujjada ga ubangijinsa wa ahmaduhu ya gode wa Allah in yazo ceto babban nan da muka faɗa mun yi bayanin sa aiko annabi ma in yazo sai ya yi sujjada ga Allah ya gode wa Allah wala yabda'u bi shafa'ati awwalan annabin ma da sallallahu alaihi wasallam da aka bashi ikon zai ceto wanda duk annaban Allah ba za su yi ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto daga yazo ba zai ce Allah ka bani ceto ba a a sai ya yi fadanci sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa yuqalu lahu sannan annabin a ce irfa ra'sak daga kanka wa ƙul faɗi yusma za a ji wa salka roƙa tuta za a baka washfa ka nemi ceto tu shaffa za a baka ceton ina ga za mu tsaya a nan gurin ah mun kusan gama babin aiko na'am wa qala lahu abu huraira ku duba abun da abu huraira ma ya faɗa wa annabi yanzu annabi abu huraira yana tambayan annabi sharuɗan ceto abu huraira ce man as'adun nasi bi shafa'atika wane ne zai iya zama qualified ya zama mai ceto waye zai iya ceto ran tashin alkiyama kuma wa za a ceta ku saurara ku ji nan gurin mun yi karatun nan qala annabi yake cewa man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah kenan musulmi ko khalisan min qalbihi har cikin zuciyansa la ilaha illallah sa tana aiki baya shirka shine zai iya ceto kuma za a iya cetonsa fatilka shafa'atu wannan ceton li ahli al-ikhlasi ga masu tauhidi ne musulmai ahli sunna baizin lahi ga izin da izinin Allah wala takunu liman ashraka billahi ceto ba zai taba yiwa ga mushriki ba mushriki ba zai ceto ba kuma za a cece shi ba wa haqiqatuhu yadda asalin al'amarin ceton yake annallahi subhanahu wataala shi Allah mai girma da daukaka huwa alladhi yatafaddalu shine yake falala ala ahli al-ikhlasi falala ne fa falala ne Allah yake yi ya maka baiwa ga masu ikhlasi sune musulmai da ba sa shirka fa yaghfiru lahum shi sai ya gafarta musu bi wasitati du'ain man azina lahu ta hanyar roƙon wanda aka masa izini an yashfa'a ya masa ceto li yukrimahu dan ya girmama shi wa yanal al maqam al mahmud dan ya samu matsayi mai girma fa shafa'atu allati nafaha al qur'an ceton da qur'ani ya kore ma kana fiha shirkun shine ceton da mutun yana mushrika ko kuma wanda za a ceton mushriki ne walihada athbata shafa'ata biiznihi dan haka Allah ya tabbatar da ceto cewa sai da izinin sa fi mawadi'a a gurare da yawa a Qur'ani wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana annaha la takunu illa li ahli tauhid ceto ba zai yi ba sai ga musulmi wal ikhlas da wanda kuma yayi musuluncin sa tsakani da Allah intaha kalamuhu zancen sa ya kare sau da haka ya kuma wannan shine ceto ceto kuma ya kasu kashi-kashi da yawa da yawa ceto yana nan kashi da yawa bari mu faɗi kaɗan daga cikinsu kaɗan daga cikin ceto akwai akwai ceto babba wanda na yi maganansa akwai babban ceto na yi maganansa shi ne wanda za a yi shi ranar tashin alƙaima ba wanda zai sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ceto ga 'yan aljanna me ake ni a nan wajen su shiga aljanna bayan sun shiga aljanna kuma a ƙara girman aljannansu wani aljannansa bakwai ne za a iya masa ceto a ce a ƙara masa wannan hadisai da yawa sun tabbatar akwai ceto ga masu sabo kun san mun ce masu tauhidi fa so ake ceta ko wannan yana da tauhidi yana da aƙida amma kuma yana sabo yana kuskure kadan yana sabo yana kaza yana kaza yana kaza an zo an gama hisabi sai aka ce zai shiga wuta to a irin wa'annan za a iya samun wani dan uwansa ko na kusa da shi ko annabinsa Allah ya masa izini ya masa ceto cewa ba zai shiga wutar ba a tafi da shi aljanna akwai ceto na gaba shi kuma bayan ya an shiga wuta din shi Allah ya kaddara sai ya shiga wuta amma baya shirka fa baya shirka akwai tauhidi baya shirka shi kuma dan uwansa ko malaminsa ko annabinsa ko ɗansa ya ce aje a yi ceto ya cece shi ko wani mala'ika akwai ceto ga 'yan aljanna in sun zo shiga aljanna din ba za su shiga kai tsaye ba annabi zai nema musu ceto a ce a bude musu kofar aljanna za su zo bakin aljanna ma a rufe sai a ce a bude musu akwai ceto ga yara jarirai da za su yi duk wanda ɗansa ya mutu bai balaga ba matukar kayi masa yanka ka masa layya me sunan abun suna ragon suna ka yanka masa ragon suna duk 'ya'yanka da suka mutu in ka yanka musu ragon suna ana tsammanin in baka yi shirka ga Allah ba ka bi Allah ba ka sabon Allah ka bi Allah ana tsammanin ran kiyama ba za su bane ka shiga wuta ba Imam Ahmad yake cewa da sharadin ka musu ragon layya domin annabi ya ce kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi kowane yaro karami za a hana shi yin ceto matukar ba a masa yanka ba amma an masa yanka zai maka ceto ranar tashin alkiyama domin su yan aljanna ne kaga su kan suna da aqida suna da tauhidi duk wani wanda bai balaga ba in ya mutu dan aljanna ne aiko in ubansa ba mushriki bane baya shirka baya zuwa gurin boka aiko ba zai bari babansa a shiga da shi wuta ba zai tare zai ce ya Allah ina roko Allah kuma zai masa izini kuma zai ce a cir a ta akamu a dauko babansa din nan to wayannan duka sune nau'uka na ceto suna nan da yawa wasu dubban mu ambace su ba saboda lokaci wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam mun kara minti uku saboda minti uku mu na jiya